a kan inda muka tsaya cikin tafsirin wannan sura mai albarka suratul ma'ida yau muna darasi na biyu wanda za mu tashi akan aya ta uku satin da ya wuce mun tsaya akan aya ta biyu fadin Allah mu da sarfi ya yi rubina amanu la tuhillu sha'air Allah wala shahra al-harama wala al-hadaya ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصبروا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب يوم متاشكم وقد انساها حرمت عليكم أمهاتكم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير آمنوا بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم الله مدوكين سنكيك حرمت عليكم الميتة an haramta muku almaitatu almaitatu ana nufin mushi dukkan dangi na mushi haramun ne mushen nan ba sai wai dabbar da ba a ci ta ba a ko dabbar da ya halatta a ci inda ta zama mushi haram kamar misalin jimi ya zama mushi haram akuya idan ta zama mushin haram kaza in ta zama mushin haram rago ya zama mushin haram menene mushi
wanda ya mutu
kamar hanta kaga asalinta jini da su huhu asalinsu jini suka haɗu suka ba da wannan ko kuma jinin da aka dafa nama an yanka dabba bai gama wankuwa ba sai aka sa da jininsa a cikin tukunya aka dafa aka yi miya kaga akwai jini a ciki da wannan jinin ba haram ba ba sani ko kun fahimci ne zai iya yiwa a yanka rago ko jimi ba wani ma baya ma wanke shi da jini jini a jikinsa sai ya sa shi ya gasa shi idan ya gasa shi sai ya cinye shi kaga wani akwai jini to wannan jinin ba shi ne aka haramta wani jini ne aka haramta addamar wasu wannan jini da yake tsiyaya wato a wuyan dabba ko kaza ko kinkiya ko akuya dai walahmul khinzir an haramta muku cin naman alade cin naman alade haramun ko alade ko ilali duk daidai ne sunansa dai al-khinzir wato babu kazantacciyar dabba da Allah ya kazantar da ita kuma aka buga misali mummunan misali da ita irin alade ba shi da kyau alade ya ci kashin dan adam daga dan adam ya tsuguna yana bayan gida yana tutu amma alade ya tsaya ya jira ka ka naɗe wannan ka ya zauna gyari shi kaga wannan yayi yawa alade shi ke zuwa ya je tone kabarin mutum abin da mutum yana kallon an bunne mutum bayan an tafi ya je tone kabarin ya ce kai ba abin da alade baya ce babu abin da alade zai samu mushe yana wari ya ci shi ya sha kwata ya kwanta a cikin kwata ya sha ruwan kwata ya sha ruwan kashi to mugun dabba ke to in ya samu mutum ma yana ciki dan in da ka je ka kwanta a wani wuri da aladu suna kewaya to ba mamaki ka ya fara gauye suna cin mutane to an haramta muku cin alade in siyuhu wa wahshiyuhu aladen nan na gida da na daji duk inda alkhinzir ne haramu ba a to da aka ce wa lahmul khinzir wani ya ce a to ai nama aka haramta ci to kashi ba ko ko wani ya ce to kitsan sama idan an ce allaham ana ana nufin dukkan kullu mashtamat alayhi duk abin da yake tattare ma'ana aladan gaba ɗayansa da fatar jikinsa da hancinsa da bakinsa da da kashinsa da komai da barbansa duk ana kuma uhilla li ghairi bihi da abin da aka ambaci sunan wani Allah aka yanka shi shi ne wa ba'u illa da zai rila ne ai ma zukira ala zan yi ismu zai rila wanda da aka zo yanka shi sai aka ambaci sunan wani Allah kaga wannan am ko kaza ce da aka zo yanka ta sai aka kira sunan aljani to ta zama haram da ita da alade duk wasu ɗaya ubansu ɗaya ko tinkiya ce ko bujimi ne da aka zo yankawa sai aka kira sunan boka ko aka kira sunan wani malami ko aka kira sunan wata dabba aka yanka da shi to wannan dabba ta zama haramu da ita da mushe duk dai to ballantana kuma wanda dama ma haramu ne a ce wanda bayani zai zo a kansu ana yin yanka ana ambatan sunan wani allah da yawa yawan bokaye suna ba wa mutane yanka su ce su je su yanka dabba mai sifa kaza idan an zo a ambaci sunan wani alli ya sarma ya ilu ya damda ya ilu ko kamka ya ilu ko tamka ya ilu duk dai da ilu ilu ilu yake a kira sunan aljani a yanka akuya a kira sunan aljani a yanka jaki akwai bokan da ya bada magani ya ce a je a samu bakin jaki a yanka shi amma ta ke yankiya kaga ta nan ake yanka wai shi majaki ko ta nan ma ka yanka shi haramun ne ballantana kuma kayan mushi take a to akwai masu wanka ko kuma ka ga rago ne an yanka shi an raba shi sadaka amma wallahi sunan aljani aka kira aka yanka shi da yawa malamai bokaye da suke sa a yanka din nan da wani saboda aljanin da yake musu aiki zai ce a yanka dabba kaza kuma idan an zo yankawa a kira sunana haka aljanin zai faɗa aiki suke masa kuma in ba an kira sunan aljanin ba to bara a samu biyan bukata ba to duk wannan ka sa shi cewa munkhaniqa Allah ya haramta muku almunkhaniqa dabbar da ta shaƙe kanta sai ta mutu kalin an ɗaura mata igiya a wuya ya aka ya aka da rawar kanta ta je ta murɗe wuyanta ta murɗe ta shaƙe ba a sani ba ta yi ta kuka kafin a zo a warware ko ya ɗaura mata igiya ya take ya ja igiyar ya shaƙe ta sunanta al-khaliqa allati takhluqu ko tukhnaqu ko tahtaniqu fa tamut dabbar da ake shaƙe ta ko ta shaƙe kanta ta mutu abdullahi dan abbas yake cewa kana ahlul jahiliyyati yakhniquna sha hatta idza matat akaluha abin da yasa Allah ya saukar da wannan ayar shine mutanen jahiliya da sai su samu akuya ko tinkiya sai su murɗe ta su shaƙe ta har sai ta mutu sai wai tunda Allah ya ce a yanka ta su ba za ma su yanka ba to wannan wannan kun ga kun ga kun ga kun ga haramun to ko kuma dai ta je ta shaƙe kanta da zai iya yiwa igiya ya daure ta ko ta faɗa cikin wani zare shaƙe mata wuya sai ta fitar wani ce a ai ai ta yi shahada ba wata shahada da sai to ana samun kafirai kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya faɗa yanzu ma din kafiran wannan zamani suna yi akwai wanda dabba in za su ci dukanta suke ta su ta dukanta sai ta mutu akwai wanda suke za su daure mata wuya su ja igiya kawai a shaƙe ta a tsame ta da da igiya irin ta guga din nan mai ƙarfi sai ta mutu akwai wanda suke samun kaza kan kawai za su rike su rike kan kaza suna murɗawa kan sai kai kan ta mutu sai a bata ta kwaloniya sai a mutu na na na na na na ni kila wata kafira ne wata rana a munji a munji service na nysc tana sai da abinci da nama sai na ke cewa wani dan uwa ya kamata a tambayi naman nan a ina sun samu dan arna ne cin nutsuwa ba ta da wata matsala ta ce sai wani ya tambaye ta cikin kwafa sun ce wannan wayan ne ta ce na ni kila yarinya ce budurwa mai hoto ita ta kashe da kanta ta ce ya kike ta ce kanta ke kama ta kama kanta kan ta murka ta murka sai ta buga ta haka su da haka sai ka je ka kula kakar cina ne kila wannan al-mukhaliqa wal mawquza da wacce aka kashe ta da itace al-maqtulatu bil khashabi aka yi ta ɗirkar ta sai ita mutu imam qatada yake cewa kanu yadribuna ha bil asa sai su ta dukan dabba a daure ta ana dukan kanta malam tana kuka tana kuka tana kuka bai da ma ta kaka ba sai ta mutu sai a dauka subhanallah to wannan haramun ne dabba da ta sha duka aka kashe ta haramun ne a ce ita ce al-mawquzatu akwai al-mutaraddiyatu al-mutaraddiya wanda ta fado daga sama ko ta gangaro daga wani wuri ta fado kamar misalin an dora ta a roka za a kai ta ɓannaca sai ta fado da ta fado kum sai ta mutu allati ta taradda min makanin ali wanda take fadowa daga wuri mai tudu ko kuma daga kan bene ta je ta ciwo gari ta yi barna aka koro ta sai ta yi sufa daga kan bene sai ta duro tana durowa kuma dama ba ta da fireni sai ta ba ta kasa dokar wani ya dauka ce wannan haram ko kuma almutaraddiya dabbar da aka koro ta bata san rijiya ba ne ba sai ta zo ta bi ta kan rijiya sai ta fada rijiya kaga taraddat kamar ta gangara ta fada ita ma sai ta mutu ita ma haram wan natihatu an natiha ita ce dabbar da yan uwarta ta tunkuye ta da kafo nasih shine tunkuye da kafo ko tunkuye ta sa mata kafo ɗan kwata ta soke ta kamar misalin bujimi ya zo suna faɗa da ɗan uwansa bujimi ya soka mai kafo ta ƙarƙashinsa in ya soka sai ya ɗaga kaga ya huda ke ana samun rago suna faɗa da ɗan uwansa rago ya caka masa kafo ko akuya da akuya suna faɗa ɗaya ta cikiyar kwata da kafo ta fasa mata ciki kafin a zo ta mutu wannan ita ce ake ce da ita annataifatu to wannan haramun ba a ciki ta zama mushirka wa ma aka da sabu'a da abin da kura ta ci ta rage ko abin da kirke ci ya ci ya rage kamar misali ka je daji sai ka tarar da barewa ka tarar da gada ko ka tarar da rago ka tarar da tinkiya kura ta kama ta ya yarda ta ci rabi ta bar rabi to wannan shi ma haramu ne don ko ba a kashe ba a yanka ba Allah ya ce illa ma zakaitum duka waɗannan abubuwan sai in wanda kuka yanka معناه يجوز لكم أن تأكلوا المنخنقة بعد الزكاة إن كنت والموقودة إن كنت سامداما ينكا ينكا المتردية ودى تفاتو دى سما كافن تقال سمتوا كن ينكا تا يا هلتا النطيها ودى إقوة تسول كتا دى كهو كافن تمتوا كن ينكا يا هلتا وما أكل السبوء ودى كولا تكاما تيه يغا كافن تقاما متوا كن كاما كن ينكا شيني إلا ما ذكرت yani illa ma adraktum zakatahu min hadhihi al-ashya abinda kuka riski yankansa a cikin waɗannan abubuwa to wannan kenan ya halatta asalin yanka abinda ake nufi da daga daga zaka daga taskiya a taskiya nan wal itmam cika abu da kammala shi kamar akan ce akan laraba sukan ce zakaitun na zakaitu annar idan atmamtu ish'al idan mutum ya hura wuta ya gama hura wuta sai a ce ce zakkaitun na na kammala hura wuta kenan kalmar zaka din tana nufin ne kammalawa tana nufin kammalawa to amma anan me ake nufi da kammalawa kammala yanke jijiyoyin nan da uku waɗannan jijiyoyi da ake yankawa in an yanka da makogoro da wannan jijiya babba a idan aka yanke ta alwadajin suke cewa idan aka yanke su jini ya zuba to wannan kaga tammat zakatu manzo Allah ce ma an halat dam sallallahu alaihi wasallam wa zikra rasulullahi alaihi fa kul ghayra sin wa dhufr hadisin imam bukhari da imam muslim dukkan abinda ya zubar da jini shine ma an halat dam in dai jini ya zuba wa zikra rasulullahi alaihi kuma an ambaci sunan Allah ashe idan za a yanka dabba sai an ambaci sunan Allah sannan kuma ya zamanto ba ƙashi ba ne ba kuma farce ba ne mana ba da ƙashi aka yankan ba ba kuma da farce aka yankan ba to fa kulku ci kawai kamar hadisi yana nuna mana duk abin da kai yanka da shi za mu zo mai bayanin abubuwan da ya halatta a yanka da su in dai ba da ƙashi ka yanka ba kuma ba da farce ka yanka ba kuma amma jini ya zuba kuma an yanke wannan jijiyoyin to za ka iya ci ya halatta ya halatta wannan jini malaman fikihu sun yi bayani da kuma sharhin hadisai irin waɗannan malamai sun faɗa cewa abin da ake nufi da yanka shi ne ka yanke waɗannan jijiyoyi da muka faɗa sannan ya zubar da jini ya zama ran dabban ya fita amma ya halatta a yi yanka da dukkan abu mai kaifi duk abin da ka sani mai kaifi ne ya halatta a yi kamar misalin kara ko kara ta samu mai kaifi karan dawa ne karan rake ne bawon rake ne bawon mene kan wani kara da sani yayi ko gilashi kamar ka samu irin gilashi da lubas ta rasa wuka ka samu gilashi da dankara mata in dai zai yankan yayi ko dutse mai kaifi kusa akwai duwatsu waɗanda suna da kaifi dutse ne aka kaifa shi ma to ana ya halatta a yanka shi amma ba a yanka da haƙori da farci kamar wani dan maita ya je kama wuyan wuyan wuyan kaza tun da ya rasa wuka ya cije ce ya gatsa ya wannan ba a yi ko kuma wanda yake da dogon farce ya samu wuyan kaza kawai ya caka mata farcen da sai ya yanka wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada yanka da wannan abubuwan gaba daya kun fahimci wannan ko yawa waɗannan dabbobi da aka ce ku yanka kwa iya ci in kun yanka in kun yanka a nan shine idan kun riski kun riske su da ransu kafin su mutu kaga da nan ya kamata mu gane wannan magana da ake cewa wai a ai ai ai ko ka yanka ma ba ta yanku ba kamar wai a ce wai ai dabba ta kusa mutuwa sai ka yanka ta wai wai idan dabba ta kusa mutuwa wai ba za a yanka ta ba a to sai a bar ta mutu wai ai tunda ta zo dab da mutuwa ne ka yanka ta to ba ta yi ba wai sai dai ka yanka dai kawai ka bar ta a'a yanzu misalin wannan wadda wannan wadda yar wata ta soke ta daga ho kaga ai ba tashi na ta mutuwa za ta yi wacce ta fado daga sama kaga mutuwa za ta yi wadda ta fada rijiya Allah ya ce mai ka tana shurawa in dai tana sauran rai ka buga mata wuka kurin ka yanka kuma ya halatta ina fata ana fahimta yawwa to amma idan ya zama to rabi da rabi ne rabi ta mutu rabi ta ƙara sanin to wannan kuma ba zai fi hukumin maita ke yawwa ta zama mushe ba za ta zama halal ba ma zubiha ala nusubi kuma Allah ya hana ya haramta muci abinda aka yanka wa annusub annusub shine gumaka akwai dabbobin da ake zuwa a yanka wa gunki ake yanka annusub jam'i akan ce nusab ɗaya ke wasu ce wahidu wa jam'u ansab wasu ka ce da mufrad din da jam ko da singular da plural din gaba daya ana ce da su ansab ne ansab kamar ka ce uluk a anak uluk a anak malamai sun yi sabani dangane da wannan annusu irin su imam mujahid da su imam qatada suka ce da da gindin ɗakin ka'aba akwai gunki gunki kusan 360 waɗanda duk aka kakkabe su mutanen najeriya suna musu roƙa
suna kuma girmama su waɗannan gunki 360 ɗin nan in sun buƙaci wani abu nasu na duniya sai su yi yanka su yanka in kana neman wani abu da a jahiliya ba kafin musulunci ya zo sai su yanka da sunansu Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta a ci dukkan dabbar da aka yanka ta da sunan gunki kaga wannan ɗaya yake da wanda za a je a yanka don wani kabari kama wani babban malami babban shehi babban waliyi ko wani babban akarama kallahu da ake kyauta zaton ya mutu kyautata zaton tsoron Allah a tattare da shi ana buƙatar wani abu sai aka je aka yi yanka da sunansa shi ma ba da bambanci da kafirai mushrikai da suke cin wannan nama da sunan gumakansu to kada ku yi haka wa an tastaqsimu bil azlam abin da ake nufi da wa an tastaqsimu bil azlam shi ba suke yi a da a lokacin jahiliya sai samu al azlam din yin qur'a da kore yin qur'a da me kore jam'in ƙwarya ko ba haka bane kar wani ya ci ƙwarya yayi ko sai a samu irin wannan koren bawon ƙwarya wanda ake marar tuwo da shi a ƙauye yanka su ayi yanka su wasu sukan yanka su kamar guda bakwai sukan yanka kamar guda guda uku sai a rubuta bawon ƙwarya guda guda na biyu kuma sai a sa alaƙa na uku kuma sai a bashi hud empty ba komai idan idan suna neman su aikata wani abu maimakon su gaya wa Allah su yi ba wa Allah zaɓi su istihara to sai su wannan al-ittisamu bil azlam su tara wannan kore sai a rubuta wannan surkulle in guda bakwai din ne duk aka rubuta shirme a ciki ɗaya ne amsa ɗaya ne cin kamar ƙura'a ce za a yi sai a zuba su a watsa su ko a watsa su a cikin ruwa wani guri makamancin wannan sai a ce ka je ka ɗauki ɗaya ka zaɓa duk abin da ka zaɓa abin da ka duba a jiki a rubuce to wannan shi ne rabar idan kana so za ka yi tafiya to sai kai wannan amfani da wannan al'asnam sai ka je ka ɗauko la taf'al to kenan ana ba ka umarni cewa ne kada ka yi tafiya idan kuma ka dace ka ɗauko if'al to ana nufin kadat akwai sa'a a cikin tafiya in ka ɗauko wani kuma wanda ke ba komai to sai ka sake ai yanzu ba a shirya ba ka sa yanzu wannan kaga ya abu nuna adama suna bautan abin da babu shi to wannan kamar caca ke da mala kamar caca kuma mutanen da suke dogaro da wasu malamai in za su yi tafiya wai mutum zai tafiya wai sai malamin sa ya duba masa wai hanya ko da wani tabarau zai leko masa Allahu alam me yake gani Allah ba ka duba mutum ma da dan yana jin yunwa kana jin yunwa yana zuwa shuku kai ma kana zuwa yana jin ishirwa kana jin ishirwa yana bacci kana bacci yana sha'awa kana sha'awa yana jin zafi in an dake shi kai ma kana jin zafi an dake yana tsoron mutuwa kai ma kana tsoron mutuwa amma wai ka zo wai ka zauna kullum ka bai da shi kamar ubangiji ila aƙida suke a ita mun malami ba abokanci ba dan mutum ya zama malami bai nuna cewa zama boka ba kuma dan mutum ya zama malami bai nuna cewa ya san gaibu ba la ya alamu wa fi samawati wal ardi ghaiba illa Allah da ya musu ba wanda ya san abin da ke cikin sammai da ƙasai na gaibu wallahi sai Allah yanzu tafiyar ka daga nan zaka je ibada daga nan zaka je kwatano daga nan zaka tafi China daga nan zaka tafi Chadi wannan gaibu ne ko ba mai gaibu ma za ba an ka abin da ya kure gare ka yanzu na duba azin da nake muku duk zakin baki da surutun da nake damu ku da shi wallahi ba san me ke bayan wannan katangar ba nan dai wannan kaga dai gashi nan bayan liman da wallahi ba san me ke bayan kai ba ma nan ba yanzu nan bayan in wani kwaro ya hawa bayan ban sani ba sai dai wani ya zo ka ɗaya tsabar ajiranci da dan adam kai ba ma wannan ba kaga kasan nan kafan wannan littafin qur'anin wallahi ban san me yake gurin ba dole sai na daga na duba sai ya wani zai baka labarin tafiyar da za ka yi ta daga nan zuwa china wai sai ya baka sa wai sai ya duba ma kullum kun zauna mutane suna cin kuɗin ku ba tare da wani burhani ba ba wanda bai kai baka yi sadaka ba kai baka yi baka ba wa tsohuwar ka ba kai baka taimaki kanin ka ba kai baka taimaki yayan ka ba kai baka taimaki masallacin uwar ka ba ka je ka ba wani mushriki ka ba wani boka ya je ya ci ya kafirce wa Allah ya kai rabi wa aljannu ga wannan shirme ne ku daina wannan bai da kyau to shi sa Allah ya haramta musu amfani da wannan al-istihsanu bil azlam abin da ake nufi da an tastaksimu talabul qasam an gane ku yawwa ku daina yi Allah ya haramta al-azlam wahidu ma zal akan cewa zalam akan cewa zulm da zalim ba da zalim ba da zalim kuka ce zalam kuka ce zulm ana faɗa haka wasu na sa guda shida wasu na sa guda ba- wasu na sa guda bakwai wasu kan sa guda uku idan mutum ya yi niyyar aure sai ya yi masa in dai za ka yi aure sai ka yi al'istik samu bil azlani in za ka yi tafiya sai ka yi wani kai har kaciya kaciya in za ka je ka yi kaciya wa ɗanka sai ka yi wani kaga wannan ba ya kyau jahiliya ne kuma bai halatta mutum ya aikata wannan ba. wasu malamai irin sa'id bin jubair suka ce wannan al'azlam din abinda ake nufi wato ina irin fararen duwar watsu din nan dutse fari farin dutse da ake fitar da shi daga cikin kogi din nan za a shi fari mai ban sha'awar lalle to shi matsafa suke tattarawa sai su rinka surkullen su da tsari sai da ibnu jubair ya ce to wannan shine a tasassimu bil azlami suna bugun ƙasa da su kun san akwai masu bugun ƙasa ko yawa sai an ɗan bubuga maka yawa kafin ka je tayi wasu kuma suka ce wa an tastaqsimu bil azlam shine dara dara an san dara ko wannan dara ko ko karta shi ne kaga ɗauka ake a sa wancan a yi wannan a hada wannan a tashi wannan daga wannan a juna wannan a hada wannan a tashi ya ce an kare kai sunansa wa an tastaqsimu bil azlam shi ma haram ko malaman tafsiri sun faɗa duk lokacin da aka kawo wata aya malamai suka mata fassara mai baki wasu ka ce kaza ne wasu ka ce kaza ne wasu ka ce kaza ne to aya tana ɗaukar ma'ana gaba ɗaya tunda dama shi alƙur'ani ya zo ne da faɗar ma'ana kenan dara haramun ne karta ma ta shiga haram da duk wani canfi da mutane suke yi in za su yi tafiya ko na maka wajen idan mutum ya zo tafiya sai ya zo ya yana fitowa wani sai hada da belbela kanan belbela a yau akwai sa kana fitowa sai ka ga ungulu sai ka koma a yau ba ka ta ba su ko da ka fito ka ci karo da kuturu wanda ka fara haɗuwa da shi da ka fito kuturu ne to ba sa wannan duk ba ya da kyau ina fata ta fahimta haka yawa dubbokanci ne da tsafi da canfi duk ya shiga cikin duk kayan haramu wanda Allah ya haramta wannan game da hadisi da cikin Imam Qabrani ya faɗi shi a cikin littafin wa an tastaqsimu bil aslam shine sai Allah yake cewa zalikum fisqa dukkan waɗannan abubuwan gabaki ɗaya da aka ambata muku fasikanci ne haramu ne yin su bai halatta ba dalikum fisq abinda ake nufi da alfisq ya koyan uwana shine al-khuruj an ta'atin da karka dauki ma'ana fasikancin da sauki abinda ake nufi alfisq mutum duk abinda mutum zai ba da yau Allah da abu shine alfisq gaba da duk sabon Allah sunansa fasikanci kaga a cikin fasikancin akwai kafirci a cikin fasikanci akwai shirka cikin fasikanci akwai na haram akwai na fasikanci sauransu idan dai abin nan da ake nufi duk waɗannan abubuwa da kuke yi saba wa Allah ne tabaraka wa ta'ala al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni Allah ce yau kafirai sun ɗauke tsammani shi ya isa daga ya asu la kai asu min rahmatillah ɗauke tsammani yau kafirai sun ɗauke tsammani min dinikum daga ana sun ɗauki tsammanin ba za ku bar addinin ku ku dawo nasu ba an gani wannan musulmin kwarai ke shi ne wanda kafiri ya riga ya losing confidence ba yi da shi gaba ɗaya ya yi losing hope ba yi da wani tsammani cewa za ka dawo kan addini amma har yanzu arnan ka a kasuwar ka ko a makaranta har yanzu arni bai daina latsa ka yana turo maka bible ko yana dan latsa kaya za ka bar addinin ka to kaga yanzu wannan yana ganin addinin ka da sauran rauni yawa yana ganin zai iya kasa ka ka suke yawwa saboda su kafirai da din ba ma da ba har yanzu amma aya ta sauka ne raddi akan wanda suke yi da da yanzu suna tsammanin fa musulmi su bar addinin su na musulunci su dawo da yin karfi afalan ma kawiyar islamu ya isu yayin da musulunci ya yi karfi sai suka ɗauke tsammani kalmar ya isa da ya yi asu ko ya isa a yi sa duk ma'anarsa ne ɗauke tsammani sun ɗauke tsammani ba za ku koma ba haka ake so ku zama musulmin kwarai kada ya zamanto kana da taushi kana da laushi har ne yana tsammanin za ka koma cikin addininsa kuma malam mutane suna ridda fa suna ridda duk da cewa dai ba da yawa ba masu shiga cikin musulunci sun fi masu fita daga musulunci su shiga musulunci su shiga kafirci amma wallahi malam ana samun masu ridda wasu suna ridda saboda mace akwai wanda aka samu fatawa ya ridda saboda yarinya da zai aura yarinya ce arniya kafira ya ganta ya jarabtu da ita yana son ta ita kuma ta ce a ta tau babu ita ba musulunci ita ma tana son sa tana kaunarsa amma tana kyamar wani abu guda a tattare da shi yace me ye wannan abu shi kuwa tace wannan addinin naka shi ya bala yace in na bari zaki aure ni tace kwarai kuwa kuma hakan ya bari ya rida ya aure ta suka ci gaba da zuwa coci subhanallah subhanallah kaza ta jara kuni yayi gobe tar Ferrari ma da saboda kwaɗayin mace ba akwai wanda ake canja musu addini saboda kuɗi kuɗi za a baka jari ko kuma mai gidanka barin kawo da lamirin ko mai gidansa kafiri ne yana da abun duniya ya ja shi ya ja shi ya ja shi har ya bar ma musulunci dama yadda suke dainawa daga a hankali mutum yana yin sallah biyar sai rika hada a zaka da asar bai damu ba sai dawo yana hada magarba da shayi bai damu ba daga wa sai da wata ran ya tashi ma zai asuba da sai da sai mai sai mai da karai wata ran ya rama wata ran ya rama daga ba kuma sai ga azan da asar ma ya dawo ya gaji ba zai iya yi ba daga ba sai dawo magarba da shayi ma baya iya daga ba kuma sai ya zo ya daina yin sallah da wata suna yi suna da mata ma suna da kuma ya kamata ku sani cewa cikin makircin da waɗanda ba musulmi ba suke yi musulmi shi ne ta zuwa su musulunta musulunta da ƙarya sai mutum ya zo ku tara masa abin arziki ya musulunta ku sama masa wurin zama ma'aikaci ne kuma aiki yanzu an turo shi ne yanzu zai iya zama shekara biyar shida bakwai goma ma a cikin ku saboda yau ya biya bukatarsa asirin ku ya sanya ya kuke sannan kuma ku saki jiki da shi ku miƙa masa dukiyar ku ya san sirrin ku ya san komai na ku har da kai ga ya ainihin wato zo ku bashi ya kuwa aura wallahi mana akwai waɗanda aikin su ke nan abin da aka san su kenan su wannan kes din na je na yi shi na warware shi mun buga mun buga dai abu ya fi ƙarfin mu dai mun bara wa Allah kai ne nan a cikin ƙauyukan mu na Kano din nan aka aka kira ni wani gari wani basara ke kira ni wani abin da nan da suke kira ga wata yarinya na ta auri wani mutum amma ta yi mutum ne ya zo ana ganin kamar kafiri ya musulunta ya musulunta aka masa goma ta arziki ya buɗe kemis yana nan an saba da shi da kemis ɗinsa yana zuwa ɗan sallah kula da kyau ba ci ne wai duk wanda ya musulunta haka yake ba amma dole mun musulmi mu zama masu zurfin tunani da sani ya kamata mu tsaya mu karanta mutum iya karanta akwai wanda an gane ya musulunta yana sallah ne a cikin mutane amma in ya bar mutane baya yin sallah to ma ya kashi bayan da mutum zai zo ya zauna a cikin masallaci a yi sallar juma'a da shi ya zauna sahun gaba da dogon calmin sai rike qur'ani ya ta nanakawa amma wallahi kafiri ne me ya kawo shi wani aiki yake kuma akan wannan ake biyan sa duk wata ake ɗaukar nauyin rayuwarsa a can inda yake garin su ya zo ya zauna ya karfi a gari sosai buɗe kyamarsa aka ɗauki har gari aka wace bayan ya gama aure ta sun fara haihuwa sai ɗauke ta sai danna suka tafi suka koma gudun inda yake kuma ko shi kenan dama yin sai ci gaba da zuwa cocin ba sama san da ma yarinya ta gama tauna ya koma ta kuma Allah ya gode masa ya samu arziki kawai ita ma sai ce ai sai coci kawai ita ma sai ta koma ya buɗe mata shago babba da kayayyaki na ta ba bayan aiki to dan uwanta uwa ɗaya uba ɗaya shine ya kai mata ziyara wata rana kai mata ziyara yana zuwa sai bai same ta ba ranar lahadi Allah ya kaddara shi sai yan unguwar sai suka ga yayi kama da wannan wannan matar sai suka ci kai amma ga kamar dan uwan maman me yanzu ce wata fara wata suka yanzu ce ta fara da suka haifa ba a ƙauyen sunanta maryam ba amma matsiyaci da ya koma ya mai da ita me kamar maman meri kun yi gaba da maman meri kuma shi iya da yawa da wani ce kwarai yar uwa ta ce yace wallahi na zo neman ta neman same ta suka ce ai ta tafi coci yace coci ce kwarai ko ce zauna a nan yanzu kan za a ga ta dawo da ita da yaranta da yayanta suna tahowa daga gidanta kuma haka aka yi wallahi mana ya zauna ya ga ikon Allah kudin sai ka tunan ta yi daura dan kwanin su nan ba dan kwani da gaskiya din ta gajere da yayanta sun taho da mai gidanta har na shiga ku ya ganta ta ga dan wanda suka je suka haɗu komai da komai zan gaisa yanzu wancan abin da kike mana kenan ta ce eh ƙwarar ka ta gaskiya ta koma ta ya buga ya buga ya buga abu ya gagara ta buga na wasu shi ne Allah ya sa ta dawo ɗan ta dawo ni da ita mun zauna ga wannan yaron da ta ce da ce wallahi ya ce da buga buga na ja aya na ja hadisi na yi bayani shi ma sarkin da rai ya yi kokari ya yi jawabi ina bata gamsu ba kuma tsohuwar da take goyon bayanta saboda mai gidan da ya ce zai zo ya gina mata dakin ta na kara zai gyara mata mai da dakin bulo da bulo yanzu ba da masauki yake shi ma zai gina dakin sa masaukin baki in ya dawo za su sarkin da nan yayi yayi yayi ni ma nan da gemu na da komai duk ayat da nan da sabar mun kaya wallahi nake tsayar musamman ma ga yaya kuma an tara ta lallaba ta kuma yanzu haka tana can tana kafirci kuma uban ya mutu yana nan a kwanci a kawai sai dai abin da Allah ya kawai da haka sai ku kiyaye to wani zai iya cewa me ya ja wannan wato kuna bari ƴaƴanku su zauna ba kwa kai su makaranta za ka ga mutum yana da yarinya tun tana yarinta bai sa ta a makarantar islamiyyar nan mata al'ada da ake sawa tana je zuwa makarantar boko ta yi ta gama ta gama secondary ta shiga jami'a ba ta da wani orientation na addini karatu kam daga dai fatiya zuwa kuma wallah wasu alamtar ta tafka a bakin yara da da watakila an dan tsantsanta da shi ta tsira haka za a dauke ta aje a kai ta to ba ta da wani wato wani abin da zai ba ta wani tsaro da kariya na imani ba dole canza addinin ta ba da yawa haka ake auren matan nan sai ka auro yarinya ka zo da ita gida empty ba ta kawai wallahi ko baki ba ta iya tarawa eh ko baki ba wasu suna ganin burgewa ne to ma daidai ba ne za ka iya zuwa ka mutu wallahi yau kisa ku sawa ƴaƴanku a idar ku ta musulunci kuma tunda ba za ku iya koyar da yaran ku a gida ba ku sa su a makarantun islamiyya masu aƙida ta ƙwarai su je a koya musu qur'ani a koya musu hadisi a koya musu addini a sa musu kishin addini dole ne mu sa wa ƴaƴan mu mai kishin addini dan in ba mu sa musu kishin namu addinin ba sa je su ɗauko wani addini ka zo ɗan ka maniyyar ka ya zama almu akwai asara da ta wuce wannan to ku daina wannan Allah ya ce al yawma yasal ladina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni Allah ya ce ka ku ji tsoron kafirai babu musulmi mai imani a shaɗu Allah ilaha illallah wa shaɗu an da Muhammadu Rasulullah wallahi ba ya jin tsoron arne kowa in dai arne arne wallahi ko me yake ko farin wuta yake a bakin sa yana magana yana fudda wuta wallahi kaka ji tsoron sa haka Allah ya faɗa ba ni na faɗa ba za ta shaugo ku ji tsoron to amma fa yaya Allah zai cire ma jin tsoron arni a zuciyarka sai in kai ka ji tsoron Allah ina idan baka ji tsoron Allah ba sai Allah ya jarrabe ka da jin tsoron ko ba za su iya wa komai ba ba zai iya wa komai ba tsoron tsoro shi yana tsoron ka kai kuma kana tsoron haka ne ba da haka in ka ji tsoron Allah sai Allah ya cire ma jin tsoron kowa sai shi idan ka bauta wa Allah ka ga girman Allah sai ka ga ba wanda yake da wani girma in ba ubangiji ba sai dai in wanda wannan mai girman ya girma wa Allah ko mun matsayin mutum ko mun mulkin mutum ko mun daukukan mutum ko mun darajar mutum in bai bi Allah ba sai ka baka ganin sa da wani girma saboda Allah da ya halice shi ya bashi wannan matsayi da daraja shi din bai girma shi ba don me shi za a girma shi to kar ku ji tsoron su ku ji tsoron اليوم أكملت لكم دينكم الله يتيو نكمل مكو الدين نكمل مكو الدين نكمل مكو الدين وأتممت عليكم نعمتي كما نتكى مكو دين نعمة الله كاي قسيا ورضيت لكم الإسلام دينا كما نايدم مكو الإسلام addinin musulunci shine addini inna dina inda Allah islam addini karbabbe addini amintacce addini yardajje addini kyakkyawa shine addinin musulunci wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin Allah ya duk wanda ya riki wani addini ba na musulunci ba falan yuqbala minhu wallahi ba za a taba karba ba gare shi kuma a ranar lahira zai zamanto cikin waɗanda suka yi hasa wani mutum cikin yahudawa kamar yadda umar ɗan khattab ya rawaito anna rajulan min al-yahudi yahudi qala lahu ya amir wani ne cikin yahudawa ya ce wa sayyidina umar ya amir al-mu'minin ya kai umar shugaban mu'minin ayatun fi kitabikum taqra'unaha akwai wata aya a cikin littafin ku littafin ku shine mai qur'ani kuna karanta wannan aya law alaina ma'ashar yahudi da akan mu mutanen yahudawa nazala ta sauka da takazna zalika yawma ida wallahi da sai mun dauki wannan rana da wannan lokaci da wannan aya ta sauka sai mun dauke shi a matsayin idi mu ta biki wata aya ce guda Umar ya ce kala ayyatu ayati ayyatu ayati wace aya ce a cikin qur'ani wanda kuke ganin da ku ne in ta sauka kanku za ku yi idi za ku yi biki a kan ta kasan su yahudawa sai da biki ya za aka samu kirsimeti kuma kuma musulman allah kiya wasu ka zo ɗauki molidi a kai kai wai wani wai malami ya zo wai ya faɗi hujjar molidi wai ba to ba ga kirsimeti ana yi ba ana kirsimeti ba har na ma suka yi kirsimeti ba ne ya za ka zo kai koyi da kirista ai ba ne mu ba za ya fara mu koyi da amina a wani mutum wallahi Umar yace kada arabna zalika al-yawm wallahi mu musulmi mun san wannan rana wal makan alladhi nazalat fihi ala nabi sallallahu alaihi wasallam ko mun san wurin da wannan aya ta ga annabi huwa qa'imun bi arafa yawm al jumu'a annabi yana tsaye ne a arafa ranar juma'a wata juma'a da ta dace da arafa ko ce wata arafa da ta dace da juma'a ta dai ne juma'a ta dace da arafa ko arafa ta dace da juma'a a wannan rana Allah ya saukar da wannan aya ba mu musulmi ba ma yin abu sai an ce annabi bai yi da idi ba da aka ba mu yi jama'a wannan ayar ita ce marfi ita ce kofa wanda an rufe ba ta budewa daga kan wannan ayar Allah ya cika ni babu wani abu kuma da zai biyo bayan wannan ainihin wato a a a wannan wannan rufewa da ubangiji yayi ko mutum ya zo ya abin da sauransu zai kawo da addini daga wasu kana zalika ne hamsatu ayat a wannan rana idi biyar suka haɗu juma kaji daya wa arafa kaji biyu idul yahud kaji uku idul nasara kaji hudu wa idul majus kaji biyar a wannan ranar idi biyar ne suka haɗu duka gaba daya amma mu idin mu juma'a ne ba wai saukan ayan shine idin ba ma kun san muna da idi guda uku ko akwai idin usbuwa idin ƙarshen sati me idi taro da za a haɗu a yi wanka a yi kwalliya a je a haɗu a wani guri shi ne wannan idi a shewar labi ya takarrar yana mai rantsuwa loto bayan loto lokaci bayan lokaci shi ne ake ce da shi rai kuma ana haɗuwa kaga idan kaga mutane suna da juma'a ka ce kamar wani biki aka yi kamar wani juma'a ne ai kamar wani taron daurin aure ne ko na to wannan idi ne akwai babbar sallah idi ce akwai karamar sallah idi waɗannan su ne idi guda uku kawai da muke da shi a musulunci duk wanda ya kawo na hudu ya yi guda kaga cikin sauki ke nan ya ce walam tashami a yadu ahalin milali fi yawmin qablahu wala ba'dahu ba a taɓa samun idin milloli ko hanyoyi na addini suka haɗu a wannan rana guda ɗaya in ban da wannan rana ba kwata kwata kwata kwata kun ga wannan aka ce kamar yadda aka ruwaito cewa wannan lamma nazal hazil aya baka umar yayin da Allah saukar da wannan aya mana sai umar ya fashe da kuka sai manzo Allah ce da umar ma yukika ya umar اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ai wannan ayar ba karamar aya bane da musulmi zai shigo ai dole ya kuka sai sai na umar ya fashe da kuka sai maza Allah ce kai me yasa ka kuka sai ya ce amkani anna kunna fi ziyadati min dinina da mun kasance muna samun kari akan addini kullum a kawo mana aya ta da garuwa فأما إذا كمل فإنه لم يكن شيء قط إلا نقص فيوم أنت أديني يا شيخ duk abin da ya ce kuma inda ya gama cikin kuma sai dai kai baya baya baya baya baya manzo Allah ce sadaq kai gaskiya Umar haka Imam Tabari ya fidda wannan kissa ko wannan asar a cikin tafsirin sabi shay ba ya rubuto shi kamar yadda ya zo a cikin durrul mansur lalle addini ya cika ba za a karo komai ba kuma wannan ayar dalili ne na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kusa barin duniya annabi ya kusa barin duniya a tun da Allah ne wahayi ba shikenan ba dama aikin sa yazo a bashi sako yayi wa'azi ya fara kanto an gama saukar da wahayi wahayi ayoyi da daya an kammala ba shikenan ba an saukar da al-fara'id wa sunan wal hudud farillai da sunnoni da da iyakoki da jihadi da hukunce hukunce da halal da haram duk an gama to babu wata aya da za ta biyo bayan halal wala haram wala shay'un min fara'id ko halal ko haram ko da wani fadala ba abin da zai biyo baya haka Abdullahi dan Abbas ya fada wa atmamtu alaikum ni'mati just wa'di lalle na cika muku alƙawari na Allah ya ce zai kammala alƙawarin sa ni'ima gare ku wali mutimma ni'mati alaikum lalle zan cika ni'ima ta gare ku wala lakum ta tadur menene ni'imar gare shi an dakhalul makkata aminina sun shiga cikin garin makka suna masu aminci kuma sun samu nasara addinin musulunci ya zama shine addini madaukaki a banka gaba ɗaya kuma suka yi aikin hajjin su mutuma'inina suna cikin tumanina da nutsuwa ba sa jin tsoron kowa daga cikin kafirai faman yatturra fi mahmasati duk wanda ya shiga cikin ainihin wato tsananin bukata cikin yunwa kalmar abin da ake bi da wato mahmasa shi ne tsananin yunwa ja'a khuluwul batni min al-ghida shi ne mahmasa ya zama to cikin ka ba komai shi yasa larabawa suke cewa rajulun khamisul batni mutum da yake cikin sa ba komai empty yana cikin yunwa idan kana tsawiyan tsawiya gaira mutajanifin li ismin ba tare da karkata zuwa ga aikata sabo ba mutajanif ana nufin ma'il kar mutum ya karkata zuwa ga sabo kamar misalin shin wato sama da ƙoshi ke duk wanda ya shiga tsananin bukata ya halatta ya ci bushe duk wanda ya shiga tsananin bukata yunwa ta kama shi zai mutu ya halatta ya shiga gonar wani ya je ya tone rogo ya ci iyacinsa ya fita duk wanda ya shiga tsananin bukata yunwa za ta kashe shi kuma ga abinci na mai abinci tana sayarwa kuma ba da hali ya ce zubo mu an gama zubawa ya ci ya koshi amma kada idan ya zo ci ya ci mutajanibin da ismin kada ya ci sama da koshi mana ya ci mugunta ci ita wani yana ba da labari ya ce wani bawan Allah ya zo ya samu wani mai tsiri yana da tsiri sai ya zauna a gini sai ce kai yanko sai ce ya ce kai yanko min tsinkariya ya yanko ya gyara da tsiri ba wani abu ya sa mai albasa ya bashi ya cinye ya ce karo daya ya daɗa yankowa ya kawo masa ya gyare ta ya ce da ta ƙarowa wani ya yanka masa ya yi ta yanka masa tsinke tsinke tsinke sai da ya ci ƙoba da ya gama sai ya kurakurin ya tafi yasa kawai mai tsire ba sai shako shi ba kai ya kai ya kai ya kai ya sun ta suna rabawa suna raba tsakaninsu ya ake ake ake kai mutum you ever received.
ai ba ku ce ai ba da hankali ya ce ma ku ci yi ci a yanka masa ya ce ka yanka da ko ya ka ku ka Allah ya dole ya to kaga wannan ya zama mai kenan Allah ya ba wannan mahaukaci ya ci barku an yi kalam yunwa ya ji ba yadda zai yi kuma ba a bashi ba sai ce a yanka masa kaga haukar ba ta hana shi ya je ci tsiri ba fa inna Allah ghafurur rahim kenan wanda bukata ta sa shi ya ci abin da aka haramta ko waɗannan dabbobi da aka ambata ko ya ci wuce amma ba da niyyar ainihin wuce gona da iri ba to Allah ne gafara ne ne jin kai ta ba ko ta'ala haifu a kala wa inna Allah ghafur rahim lalle Allah mai jin kai ne ko mai rahama tabaraka wa ta'ala saboda yanayin da ake ciki a gari kafa wannan sai ku ɗan yi haƙuri da wannan saboda waɗanda suke nesa gaban gaban da ta dauke wanda Allah ya kwamna shi ya kuma ba mu zama lafiya sa albarka ce ta kawo da kawada sai kuma wani sati insha Allah za mu tafi aya ta gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd amu yan agaji masu kula da sauti na wannan masallaci kawo mana kukan buƙatar a ƙara bututu butan har su kai bakin kwalta kuma da da za a karo guda goma kuma akwai mutanen da suna amfanin wajibinmu ne mu ba wajen samar da wannan sauti din da ake da bukata wat nawa kuke sa sahu sahu su bi dan su amma waɗanda ba mu ba wallahi sun fi mu taimaka in dai ba a sallar tarawih ba to in dai wannan limamin zai mai da wannan abun ya zama al'ada ya rinka cewa ayi ayi ayi koyaushe to gaskiya fi sabilillahi wannan ya zo da bid'a amma dan wata rana kun ga dama kun yi shafa'i da wuturi a jam'i ba laifi bane yin sallar nafila a jam'i ba laifi bane kamar yadda ta ramadan ana yin ta a jam'i amma a mai da shi ya zama wani abu na al'ada koyaushe ana yi ta wannan baya cikin aikin magabata ko ba a ce ba a yi ya maganar shafa'i da wuturi da ake a ramadan a jam'i ya halatta wannan nassi ya ce a yi kuma yadda aka rawaito cikin sallan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan kuma wadda kuka yi ta jiya ko shekarun jiya kaga bai yi ba malam me hukuncin dabbar da tana shure-shure ne sai aka yanka ta tana shure dan naji wani malami ya ce wai wai mushe ce idan dai har dai tana shure-shure Allah kara malam lafiya kuma muna neman addu'a daga malam ku rike ka'ida guda ɗaya shure-shure make-make dauke-dauke tashe-tashe kawai lokacin da aka yanka ta tana da rai abu mai sauki sai a baku fata mai sauki sai ku tsananta kanku lokacin da aka zo yanka ta tana da rai e da ranta ka yanka ta yankan ka ya kashe ta to halacce a ci wannan shine magana yanzu dabbar da ai ya kamata mutane su fahimta dabbar da aka ce ta shaƙe kanta ka ji fa ko kuma dabbar da aka jeho ta daga sama ko kuma wadda aka soke ta da kafo ko kuma wadda kura ta kama ta ci ta ci ta rage duka wannan fa Allah ce illa ma zakaitum sai dai in kun yanka kenan Allah ya ba da dama a yanka kenan ko ba haka bane to in akwai abin da ya wuce shirye-shirye ma ai wannan kam da tana yi da haka in dai tana da rai to shikenan adraktum zakatahu shikenan kawai ta halatta da Allah malam ina tambaya ne dangane da sayyidul istighfari idan mutum idan mace ce ita ya za ta faɗa yadda namiji ya faɗa haka za ta faɗa Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahadika wa adika ba za ta ce wa ana wa ana amatuka ba saboda a riwaya wa ana abduka aka ce khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahadika wa adika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta haka za ta faɗa wasu malamai sun ce a iya canjawa lamirin a da shi na mace amma da yawa yawa malamai sun ce yadda annabin nan ya faɗa haka za a faɗa to to Allah ya mana mai kyau to malam me hukuncin yawancin maganin da ake yi da diabetes kuma ana yi ne da kitsan alade akaram kallahu kaga irin wannan tambaya ya kamata likita ne ya kamata da ya san harkar magani zai rubuto ya gaya mana wannan yanzu ni da kai lokal mutane a wannan bangaren kurin ka ce yawancin maganin diabetes ana yin sa ne da kitsan alade yawanci kaga wannan ni ba da ilimi akai fi sabilillahi da haka da an samu wani likita masani in kuma akwai wani likita a cikin ku da zai je mana bincike zuwa wani sati ya mana probin shikenan in ya tabbatar mana kaga shikenan sai mu bayar da fatawa amma ni ban gama amintuwa da wannan ba kuma dan to ban sani ba ban sani ba gaskiya dan ban tabbatar ba kuma kaga wannan abun yana shiga cikin kaset baran ce wani abu akai ba dan kuma kar in zo in faɗi kaje ka na'am eh to amma ya tabbatar duk maganin diabetes yawanci da kitsan alade ake a karam kalla to ni dai a tabbatar mun dai kafin na ba da ansa din zan fi samun nutsuwa da Allah malam a shawarci waɗanda a samu wani dala wani kuma dan boko a cikin ku idan binciko mana wani sati ya rubuta mu a samu wani likita a hira da shi a tattauna ni ma zan bincika ko a na'am na'am me hukuncin maganin da aka yi da kitsan alade to yanzu an janye cewa diabetes din ba da kitsan alade ba ne to in haka ne annabi ya haramta yin amfani da maganin da aka yi shi da abin da ke najisa ne yayi akwai hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan karara amma ku yi hakuri dan saboda kaga wannan maganin ana amfani da shi yau da gobe shi yasa nace ba na son ba da fatawa mutane da yawa suna amfani da shi kuma suna amfani da shi suna jin daɗin shi to idan har ya tabbata haka din akwai inda zamu iya zama binciko malaman duniya me suka faɗa akai yau yau dinnan da daddare ko gobe gobe dinnan ko kawai an tura za a iya bincika za a iya sani yawwa to wannan kenan ya ce da Allah a shawarci masu yin comment a a Facebook idan suka ga an aibata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko an aibata musulunci ko dan ana samun akan samu a greeting group ana yin haka din wai da ka ce musu wai a hate Islam wai suna amfani da yawan masu yin comment don su ƙara rubuta wata fitina mana sai su zagi musulunci ko su zagi annabi sai su ga suwaye za su yi ta commenting iya yawan masu comment sai su oh to in sun yi rashin mutuncin ashe akwai wanda za su damu to sai su yi ta yi to idan an yi din mutane kawai tunda ba ganewa za su yi su gyara ba daman suna shiga wannan ne don su bata musulunci in an gani an yi banza ma da su ba wanda yake kula yanzu wani ya yi zagi musuluncin ba ce mai komai ba aka yi banza da shi to gobe ba zai rubuta ba don ba wanda ma ya mai da shi ina ce kashi ba ya ka kula kashi zai wari ba in ka zo an yi kashi ka tsallake ka wuce a nan kare ba sai ka kula shi ba in yi haushinsa ya je ya ta haushi ba ya ka kula banza ba ma tukuna ka damu da shi to wannan shine abin da dan uwa yake nufi wata hanya ce ta hana yin su su yi wannan din taba'an wani zai iya cewa kuma ya za a zagi musulunci ba za ka yi magana ba to eh ka yi magana in maganar ka za ta yi amfani ka yi magana in magana ka za ka yi za ta yi amfani amma in magana ka ba za ta yi amfani ba to sai ka yi shiru ko ba ka bane ka faɗi alkhairi ko ka yi shiru man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut ko ya faɗi alheri ko ya shiru kuma da nan nake gaya muku samari masu shiga facebook din nan da su twitter da su dukkan waɗannan kafafen wato sadarwa da ake da shi na zamani ku yi amfani da dama da kuka samu wajen wayar da kan mutane sai ga yaro ya shiga facebook bai da aiki sai dai ya ɗauko hoton budurwar sai na liƙawa ka je ma wani ya gani ya ƙwace maka ita ko kuma ma wallahi wata malam ba ta da abin da ma za a nuna amma shi da yake ba gidaje ne ya tona kansa asiri ya je ya ɗauko hoton yarinyar da ba ta da fasali ya sata kowa ka nuna masa ga wanda za ka aura ko kuma wani ya je ya sami yarinya sai su yi haka a suna dariya sai a haska kaga wannan duk kauyanci ne da rashin wayewa kana ta kashe kuɗinka a banza kana ɓata wannan ɗinka credit ɗinka a banza ba kai abin da zai amfani da mutane ba ku rinka bibiyan abin da za ku faɗa ya amfani yan uwanku tunda zamani ne na ƙoƙarin a amfanar da mutane ba sai aya ko hadisi ba wani abu da ka sani na rayuwa zai iya amfanar da mutane sai ku za mu zo mu bayani akan hanyoyin da ya kamata insha Allah samari su amfani da shi wajen shiga intanet da yadda za su fa'idantar da mutane yana da kyau kwarai da gaske kuma ina ba da shawara ga ɗaliban da ba su alaka da shi din in dai suna da gudunmuwar da za su bayar to su rinka shiga din dan yana da amfani kwarai da gaske wannan mai ce akaram kalla ni malamin sakandare ne wani lokacin ɗalibai na suna sayan min fiya wata su kawo min mai hukuncin wannan ruwan Allah sarki malamin makaranta in sun maka ne haka dan kauna saboda Allah ba dan cin hancin ka tsallakar da su jaraba ba ya halatta amma in sun maka ne da wata manufar ka taimake su a jarabawa ko ka tsallakar da su ko kuma yaron in yayi laifi ka dage masa ido kar ka taba shi ka daga masa kafa kar ka taba shi to wannan ya zama haram shine malamai suke cewa hadayal ummal gulul hadayal ummal gulul kyauta da ake bawa ma'aikata in dai da niyyar a sarrafa da su ne kamar kana rike da wani ofis sai wani ya zo ya kama wani goma ta arziki ashe yana neman wani abu ne nan gaba yana so ka sa mai hannu a takarda to ka ci haram amma haka ne saboda kauna ko a gida ko kana aikin ko baka aikin zai iya dauka ya baka to wannan iya baka ba laifi bane ka karba da haka kai ma sai ka duba wannan fiya watan dan ka ba su makin jarabawa ne in dan haka ne to in kuma ba dan haka bane bai halatta a in dan haka ne haramun ne in ba dan haka bane ba kuma to lalle ya halatta ka iya amfani da shi wataƙila saboda kauna ne kawai suke kawo ma dan ɗalibi yana son malaminsa ba laifi bane da ya masa kyauta wannan waɗanda suke sallah a wajen masallaci sun ce wani lokacin za su yi sallah sai a ce wai dole sai sahun su ya daidai da setin masallaci gaskiya in dai har sahun zai seti za ku iya hango na masallaci ya seti to ku yi shi seti na cikin masallaci kaga ya daidai kenan idan kuma ba za ku iya ganowa ba kamar katanga ta rufe ba za ku iya gani ba to ba ta kulba ku yi naku sahun kuna bin liman shi ma duk a matsayin sahu ne shi ma duk a matsayin sahu ne wannan ya ce me ingancin magana da annabi ya ce mutumin da ya kira matarsa zuwa shimfidarsa ta ƙi ta je Allah zai ta fushi da ita za ta kwana Allah yana fushi da ita to kuma idan shi mijin ya yafe mata fa shikenan mana ta yi istighfari Allah ya yafe mata mijin ya yafe mata yayi to kuma idan mijin ya ki yafe mata kuma fa in ta nemi tuba Allah ya yafe mata tunda an ce Allah yana yafewa an tuba eh yana yafewa in ya ga dama to in mijin ya ki yafewa fa ai yafiyar Allah ita ce ta gaba da ta mijin yafar Allah ita ce ta gaba da ta mijin shikenan a kiyama sai Allah ya biya shi canjin abin da ya ki yafewa ne mutumin da ya yi alaka da iyalinsa bai da ruwan wanka zai iya taimama eh zai iya yi mana in dai in bai da ruwan wanka ko kuma akwai ruwan wankan amma kuma sanyi zai kama shi in yayi kamar yanzu lokacin sanyi bai da ruwan bai da halin tafasa ruwa ko kuma koda in ya tafasa inda da asubahi ne ya wanka zai samu ciwo to ya taimama kawai yawa zai taimama kawai akwai tambaya guda ɗaya ban gane ta sosai ba sai wani sati ga wasu ma suna nan nasa sai wani sati insha Allah saboda ƙurewar lokaci abinda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya mana afuwa jama'a Allah ya saka da alkhairi an samu taimako naira dubu goma sha bakwai da ɗari uku da casa'in da biyar dubu sha bakwai da ɗari uku